أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudu ga watan al-muharram shekara ta 1439 hijiriya wanda ya dace da 25 ga watan tara shekara ta 2017 miladiya muna darasi na biyu a cikin tafsirin suratu al-isra wanda yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi ne akan aya ta biyu a cikin wannan sura ɗin wato ta suratul isra'i a wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh jafar mahmud adam rahimahullahu ta'ala da yake sabuwar gandu arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani a cikin wannan sura mai albarka ya ce wa ataina Musa kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'ila Allah tattakhidhu min duni wakila mun bawa Musa littafi wani littafi ne aka ba Musa shine at-taura ko muka sanya wannan littafi ya zamanto shiriya ne ga banu Isra'ila muka ce da su Allah tattakhidu ai bi Allah tattakhidu kada ku riƙi min duni wakila wani ba ni ba a matsayin ubangiji ko kafili shine min duni wakila kenan an hana su yin shirka kasu bauta wani ba Allah ba a kirar abu amr Allah ya takhidu maimakon Allah tattakhidu Allah ya takhidu kada su riƙi bilya'i kenan kamar yana ba da labari ne daga wato karsi wasu kuma suka ce Allah tattakhidu kenan kulna lahum la tattakhidu muka ce da su karku riki wani ba Allah ba abun bauta karku yi shirka karku bauta gunki zurriyata man hamalna ma'a nuh wannan nida'i ne kamar cewa ya zurriyar waɗanda muka ɗauke su a cikin jirgi na ruwa muka kubutar da su a lokacin ruwan ɗufana tare da nuh shine zurriyata man hamalna ma'a nuh wannan bawa wannan annabi innahu kana abdan shakura ya kasance bawa ne mai yawan godewa Allah annabi nuhu alaihi salatu wassalam arwaito me yasa Allah ya ce shi abdan shakura bawa mai yawan godiya aka ce idan ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya sanya sutura yana gamawa sai ce alhamdulillah Allahu akbar annabi nuhu alaihi salatu wasalam saboda wannan aikin Allah ya ce da shi innahu kana abdan shakura shi din ya kasance bawa ne mai yi wa Allah shukura mai gode masa summiya abdan shakuran wato kasiru shukuri kenan abdan shakuran mai yawan yi wa Allah godiya to me ya kamata mu dauka nan a matsayin mu na musulmi tunda Allah ya kawo mana wannan kisa ya ba mu labari ya gaya mana yabo ne ga annabi wato nuh duk lokacin da Allah ya maka wata ni'ima kakkamanta ka yi wa Allah godiya shine na farko da zaka gode masa ko ruwan sanyi ka sha sai ka ce alhamdulillah wallahi wani yana can ana ta masa azaba an hana shi ruwa ya sha wasu suna can suna fari ba ruwa a rijiya rijiyoyi sun kafe babu famfuna a lokacin da kai kuwa sha kake kana wanka kana zubar da shi idan ka ci abinci kar ka yadda ka sabar wa kanka rudin shaidan ka cika koshi ba kai wa Allah godiya ba kana gamawa ka ce alhamdulillah shi yasa abin da ya kamata mu gina 'ya'yanmu akai kenan mu koya musu suna cin abinci su ce alhamdulillah riga ce Allah ya baka dama ka daura ka ce alhamdulillahi alladhi kasani hadha sauba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin godiya tabbata ga Allah da ya azurta ni da wannan tufafi ya bani shi a matsayin arziki ba tare da dabara ta ba ba tare da karfi na ba ku rinka yawan yau Allah godiya sai Allah ya baku bayan Allah madaukin sarki wato ya yi bayanin girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da Isra'i da Mi'raji da shi da yayi da shi wanda sati mai zuwa zamu yi bayanin Isra'i da Mi'raji din complete insha Allah insha Allah bayan Allah ya yi magana akan ya girmama annabi ya yi Isra'i da Mi'raji da shi kuma annabi din ya je ya yi wa annabawa limanci dukkan annabawan da suka shuɗe bai gansu ba Allah ya haɗa shi da su kuma aka ce ya wuce ya musulmanci a masjidul aqsa to kuma sai Allah ya biyo magana ta biyu da bayani akan girmama annabin Musa cewa ai Allah ya girmama annabin Musa kafin annan Muhammadu ma sallallahu ya girmama shi ya bashi littafi shine at-taura wa atina Musa al-kitaba daidai yake da wa'atina Musa taurata mun ba wa annabi Musa at-taura littafin ne da ke dauke da shirya a ciki shirya ne don ya fitar da banu isra'ila daga duhu na zalunci da jahilci ya dora su akan hasken tauhidi da imani da wannan littafi na at-taura zai kori jahilci da wannan littafi na attaura zai kori kafirci ya dora su akan nur na ilm da dinul haqqi sannan muka gaya musu a cikin wannan littafi la tattakhidu min duni wakila kar ku riki wani ba Allah ba a matsayin wakili wanda za ku miƙa al'amuran ku zuwa gare shi wanda in kun shiga rashi za ku nemi ya agaza muku ana fassara wakil da ma'ana ar-rabbu abun bauta la tattakhidu min duni wakila kar ku riki wani ba ni ba wani abun bauta sannan um, Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayani dalla dalla na girma waɗannan annabawa guda biyu a cikin waɗannan ayoyi da suka gabata annabi Muhammadu Allah ya girma shi da Isra'i da Mi'raji annabi Musa annabi um, Musa Allah ya girma shi da ya bashi at-Taura sannan kuma ya daɗa girmama shi yasa ya tafi a tur shi annabi ya yi tafiya ya yi isra'i da mi'raji shi kuma annabi musa aka ce ya je a tur turu sina ko ba haka bane to kaga shi ma tafiya ce mai nisa kuma girmama shi allah ya je karɓi wahayi sannan allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani wa banu isra'ila cewa ya kammala musu ni'ima hakikanin ni'ima tun da ya sanya su suna da wani annabi da za su bi shi ya ce ku tuna ya ku zurri'ar ya ku zurri'ar man hamalna ma'anuwa zurri'a ko kuma tsatsan ko jikokin waɗanda muka nisantar da su muka tseratar da su daga nutsewar ruwa da halakar wadda ruwa zai musu a lokacin tufana wato tare da annabi nuh Allah ya shiryar da ku zuwa ga hanya ta tauhidi da gaskiya ku yi ƙoƙari ku yi koyi da tushenku kamar nan Allah yana ce musu ku mutanen annabi Musa ku tuna ku fa zurri'ar annabi wato Nuhu ne iyayenku da kakanninku fa su ne fa suka shiga cikin jirgin ruwan nan Allah ya kubutar da su tare da annabi Nuhu me yasa ba za ku yi kamanceceniya da tushenku ba kamar yadda waɗancan suka bi annabi Nuhu kuma ku yi ƙoƙari ku bi annabi Musa ku kuka fi kowa ku dace da tauhidi ku kuka fi kowa da samun kyakkyawan tarihi saboda ga kakanku annabi nuhu abin da ya same shi da shi da mutanensa kuma yayi abun a faɗa har qur'ani ya ambaci tarihinsa shi ma annabi nuhu din zamu zo mu karanta wata rana insha Allah ta'ala to ya kamata ku gode wa Allah wanda wannan annabi da aka ce ku yi kamanceceniya da shi abdan ne shakuran bawa ne mai yi wa Allah shukura mai yi wa Allah godiya Allah ya sifanta shi da matsayin al'abdu kamar yadda shi ma annabi Muhammadu Allah ya sifanta shi da matsayin al'abdu tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira wannan martabar ubudiyya din ga wannan annabawa martaba ce khalisa lillahi tabaraka wa ta'ala kuma ɗaukaka ce da Allah ya sifanta su da matsayin su zamanto bayi Isra'i da Mi'raji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nuna ma ba mala'ika bane mutum ne amma Allah ya girmama shi ya bashi wannan matsayi dan jinsin dan adam ya ji cewa Allah ya kula da shi ya mutunta shi annabinku da aka turo muku Allah ya kira shi ya yi magana da shi annabinku da aka turo muku Allah ya kira shi ya ba shi ya je har sama wajen Allah ya dawo kuma ya baku labari ba aljani ne aka daga ba ba mala'ika ne aka daga ba a mutum ne annabinku da ubangiji tabaraka ta'ala ya ainihin wato turo muku to wannan shine abinda Allah madaukin sarki ya kokarin ya wato ya sanar da mu a cikin waɗannan ayoyi zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakura sai mai a gaba وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا الله تبارك وتعالى yake cewa wa qadaina ila bani isra'ila mun sanar da banu isra'ila kalmar qadaina tana nufin a'lamna wa akhbarna mun sanar da banu isra'ila cikin abin da muka ba su na cikin littattafai fil kitabi a cikin littafi la tufsidunna fil ardi lalle za a yi wani lokacin da za ku zo ku yi barna a bayan ƙasa kafin su yi barnar Allah yake gaya musu cikin halinku da ɗabi'arku nan gaba za ku zo ku yi barna a bayan ƙasa banu isra'ila iyayen ta'adi da barna kalmar qada'u kamar yadda na faɗa yana iya zuwa da ma'anar al'ilamu ko al'ikbar kamar yadda kuma yana iya zuwa da ma'anan umarni wa qada rabbuka Allah ta abudu ubangijinka yayi umarni kaga qada ce kaga ta zo da ma'anan umarni yana iya zuwa da ma'anan hukunci inna rabbaka yaqdi bainahum kaga sai ka ce inna rabbaka yahkumu bainahum kenan kaga qada'un nan tana iya zuwa da ma'anoni da yawa tana iya zana da ma'anar halitta ma kamar yadda Allah ce faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini faqadahunna bi ma'ana fa khalaqahunna sab'a samawatin ina fata ana fahimta tayyib Allah ce la tufsidunna fil ardi amma anan abin da ake nufi a alamna wa akhbarna mun sanar da su mun ba su labari cewa lalle za ku yi barna wannan lamul kasami ne wallahi za ku yi barna shine la tufsidunna wallahi za ku yi barna fil ardi a bayan ƙasa marrataini sau biyu bil ma'asi za ku zo ku saba wa Allah tabaraka wa ta'ala to wace ƙasa ce da aka ce bayan ƙasa a sham ne da baitul maqdisi aina sham da baitul maqdis wala ta'alunna uluwan kabira kuma za ku yi girman kai za ku yi zalunci zalunci mai girma za ku yi girman kai girman kai na hakika mutane ne masu shegen son girma kamar gyambo to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa'iza yanzu ku lura ya ce za su yi barna sau biyu marratai ne to shine sai ce fa'iza ja wa'adu ula kuma idan wa'adin alkawarin ɗaya daga cikin barna guda biyun da za su yi ya zo imamu katada ya ce ifsaduhum fil marzatil ula me barna farko din shine za su saba wa hukuncin attaura sannan kuma za su yi ta aikata ayyuka na haram da annabinsu ya hana su imamu ibnu ishaq ya ce abinda ake nufi da wa'adu ulahuma barna farko da za su shine za su kashe annabi annabi sha'aya'u akwai wani annabi sunansa annabi sha'aya'u suka je suka samu tsakanin bishiya da bishiya suka yi masa rotsi suka kashe shi subhanallah suka ce kuma sako kuma ma ba a fara ba yanzu za a fara shi Allah ce idan wa'adin barnar farko lokacin barnar farko da aka faɗa za ku yi ba asna alaikum ibadan lana za mu turo muku bayi daga gare mu bayin nan shine jalut da rundunarsa shine can inda Allah yake ba da labari wa katala dawudu jalut dawudan da wato jalutan da annabi dawud ya kashe shi wani annabi dawud annabi dawud dai da ka sani wanda yake a a a baban annabi suleiman ko wa warisa suleimanu dawud to tunda kun yi barna mu kuma za mu turo muku wani wasu malamai sun faɗi wata maganar ba haka ba wasu suka ce bukta nasir albabili ne da shi da mutanensa bukta nasir albabili da shi aka ta fafatawa uli ba'sin shadid wannan mutumi da shi da rundunar sannan ma'abusa ƙarfi ne mayaka su ne uli ba'sin shadid masu ƙarfin yaƙi masu ƙarfin damƙa fajasu khilalar diyari za su zo su yi ɗawafi shine fajasu su yi kewaye wato a tsakiyar gidajenku tsabar sun fi ƙarfinku tsabar kun ƙetare dokar Allah Allah zai tayar da wasu za zo a tsakiyar gidajenku za su zo suna yi muku ta'addanci bayan da za ku yi da su aljaus a larabci ana nufin talabu shai bil istiqsa ka nemi abu ka kai makura wajen neman sa za su yi ta cakin suna bin ku gida-gida suna kewayawa wasu suka ce fa ja su khilalar diyar za su yi ta kashe ku a tsakanin gidajenku a zo da kai kofar gidanka a yanka ka makocinka ma a je kofar gidansa a fito da shi a kashe shi fa ja su khilalar diyar kuma Allah ya alkawari cewa kana wa'adan maf'ula wannan wani alkawari ne da mun riga mun yanke hukunci sai ya an aikata shi to kamar yadda muka faɗa ina so mu dan koma baya me yasa Allah ya turo musu waɗannan runduna da suka yi ta kashe su a cikin gidajensu saboda sun yi fasad la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'alunna uluwan kabira ashe Allah ya halakar da wasu mutane ya turo musu wasu suka zo suka yaƙe su a cikin gidajen suna kashe su saboda sun saba wa Allah suna barna da saƙo ashe abu ne mai sauƙi a wajen Allah lokacin da al'umma ta fandare wa Ubangiji ta kita ba Allah Allah ya turo wasu su ta kashe ta ka duba yadda ƙur'ani yake a aikace haka kurin mutum ya kashe mutum dan uwanka ya maka ta'addanci dan uwanka ya shiga gidanka ya daga maka takwabi ko ka bashi kuɗi ko ya sare ka dan uwanka mutum addinin ku ɗaya ya tsare ka a hanya wai shi dan fashi da makami ko ka bashi kuɗi ko ya kashe ka wani ma ya karɓi kuɗin kuma ya kashe ka dan uwanka ya zo ya ta tayar maka da bom yana harbe ka yana kashe ka mutum ya ta kashe mutum sai a manta laifinmu da zunubinmu da sabon Allah da muka ci jawo mana don ku ga waɗannan mutane Allah ya ba da labari wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna uluwan kabira banu isra'ila sun yi barna barnar da suka yi Allah ubangiji ya turo musu waɗanda za su yi maganin su fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadan lana Allah ya ce bayinmu ne su ma uli ba'sin shadid mayaka fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula to me yasa al'umma annabi suke mantawa a cikin ku akwai masu shan giya zinace zinace sun yi yawa a cikin mu luwadi sata zalunci ha'inci cin mutunci ƙarya da sunan siyasa manya sun lalace ku ne shugabanni amma ku ne mabarnata mutum shugaba ne shi amma ka ga ɗan giya ne wallahi galibin su aka ramaka in suka tafi waje wasu a nan gida ba sa sha amma in suka tafi waje suka je kasashen waje wallahi giya suke dirka da gaske yan giya ne wallahi daga cikinsu akwai waɗanda a nan dai za su ɗirka rawani su sa amawali su yi kaza su yi kaza su yi kaza su yi kaza amma wallahi in suka fita waje zanzarewa suke su sa ƙananan kaya a yi ta ɗebo musu matan banza da su ake kulab wanda suke yawon duniya sun san su suna haduwa da su a cikinsu ba akwai waɗanda suna jagorantar mutane jagorori ne amma wallahi daga waɗannan hotuna da kake gani wannan wannan wannan hanyoyin sadarwa na zamani social networks nan idan ka je kaga wasu irin alakar da suke da mata sai kaga babban mutum ne shugaba ne a cikin al'umma ashe yana alaka da mata sai ga yarinya karama ta aiko tana dura masa ashar tana zaginsa a fejinsa saboda ya neme ta akwai wanda ta ce shugaban ku ranar kaza lokacin da aka zo ana kaza mun je kaza anan ya ganni wallahi bayan ya koma sai da ya aika aka kira ni ya neme ni wannan ba a yi maka maganar hakkokin al'umma da yake biyowa ta hannunsu suke dannewa ba a babban haƙarami mutum yana babba bai rike mutuncinsa ba wannan ba fasadi ba ne a bayan ƙasa to ya za mu zauna lafiya manyan alalace duk lokacin da babban dankali ya lalace bai kamata ka zargi karamin dankali don ya lalace ba katuwar doya mai tsada aka ga ta lalace yau me laifin yar karama don ta lalace subhanallah to abin da yake faruwa kenan mun yi bayani mun faɗa mun maimaita Allah yana ta nuna mana abubuwa a ƙasar nan da suke faruwa na jarrabawa amma ba ma ɗaukan izina ba ma ɗaukan basira kullum idan an zo ana faɗa an kashe mu an kashe mana mutane an yi kaza mantawa muke da mu kuma halayenmu da ba su da kyau a cikin musulmi yau akwai masu raba riba a cikin kasuwa tsakiyar kasuwar na musulmi riba yake barawa kowa ya sani zina ku ba a magana su lalata 'ya'yan mutane a makarantu ba a kyale su ba yara nawa ne suke zuwa jami'a su dawo da lalataccen ɗabi'a lalatacciyar ɗabi'a gashi nan abubuwa na barna yau kowa so yake samu damar da zai cuci dan uwansa mai gidan mai fa idan ka je kana shan mai wai dole sai ka fito daga motarka in ba haka ba ka ce zuba mun na dubu biyar kana zaune kana rike da waya sai idan na dubu biyu da ɗari uku far kafin ka juyo ce an gama alaji ja gaba kuma na dubu biyu da ɗari uku ya zuba ma wallahi akwai masu murɗe litar gidan mai kurin su murɗe litar fasad la tufsidunna fil ardi su murɗe litar gashi an rubuta ma dubu biyu ka sha amma wallahi ta ciki bai fi man dubu ɗaya da ɗari bakwai ka sha ba an ci ka ɗari uku a dole akwai masu hura iska ba to ba gani za ka yi ba fu lita tana tafiya wallahi iska ce kawai ake tura ma a cikin tankin ka duk akwai gidajen mai da suke irin wannan kuma gidajen wannan musulmi ne fasad fil ard mai biredi mai sai da biredi a bakin titi wallahi sai ya cuce ka mai sayar da biredi mai sayar da biredi wallahi sai ya zalunce ka ka san ya suke yi Allah ba masu biredi hakuri masu gaskiyar cikinsu an yi min ne na ce kuma wallahi sai na yi wa'azi a kai malam za ka tsaya da motar ka kai mai kawun biredin nan ka gan shi yana kyalkyali kuma tsayar da suke he su je gindin ina fitilan nan ta bakin titi mai kyalkyali ka san sharrinta canja kala abu take sai ta mai da abu sabo kai kanka in an ganka a gindin fitilan nan ja gani ake kamar ba kai bane kai bulbul ba Kano sai ka koma duhu aka haska ka da toci lai za ka ka bada turu kala ɗinka duk kayan da aka kasa shi a gindin wannan fitilar Allahu musta'an kawai ba ni biredi na nawa za a miƙo alaji bai yan ɗari biyu nan ko ɗari biyu da hamsin ka san abin da suke yi ka san zai yi wahala biredin da aka kawo shi yau a sayar da shi yau dole wani ya kwana biyu wani tsautsayi zai kai shi ya kwana uku wani wallahi har kwana hudu yake yi kai akwai dan kwana biyar wallahi akwai mai yin sati ka san me suke rigar leda ake canja mai sai a ɗauko sabuwar leda mai kyalkyali sai a ce to gashi kana mota to baka fito ba kawo min na zaɓa sai ya nemo ma matattu irin su duka ka latsa ka latsa ka latsa ka karba ka sa a mota ka tafi wani kuma daman cewa yake samun aleda kawai wancan za ka bani wancan a ba shi ba wancan wancan to ya gama saita su lalatattun su ne akan teburin masu kyau suna cikin me suna cikin kwali saboda wannan sun kwana biyar ba a sai da su ba bari a kasa su sai ya sai da su gobe ko in dare ya yi fidda waɗannan masu kyau sai a baka sai ka je ka buɗe ka ga biredin ka yana marmashewa yanda ka san wato gari kake sheka masa to biredi yana marmashewa ya za a sha shayi da shi zai wahala idan yara za ka iya bawa yara hudu biyar haɗaɗɗen biredi wannan marmashashen in ka ci sa guda biyu su samu saboda fashewa yake cuta mu ya mummuna cin dunduniyar junanmu wani ya sai da filin wani wani ya sai da gidan wani wani ya sai da kadarar wani mota mummuna ce mara kyau a yi mata kuskure ma a gyara ta a nuna ta kamar sabuwa ce ko matacciya ne waya tsohuwa ce a canja mata kes a sa mata sabuwar riga a sa mata kwali a manne ta a yi komai da komai shinkafa su sayo ta kilo hamsin ko kilo kaza su zo su rage ta idan mutum zai kai akwai sa kasuwa ya dura mata ruwan kanwa da dusa cikin ta ya cika nonon ta ya sauko ƙasa don a ce mai ciki ne ga ma alamar nono sai ka je gidanka ta yi gudawa sati biyu sai ta koma normal ba ciki bane da ita duk halinmu ne alfasadu fil ard ban yi muku maganar manyan mutane da suke zaune a gidajensu kawai ana ɗauko musu 'yan mata daga makarantu ba yana kwance a gidansa za a je a ɗebo masa 'yan mata a kawo masa barin gaya ma akar makalla mala akwai fa wanda aka ce kai shi tsayasa in ya je saukar ƙwar'ani yake kyallarawa shugaba ne babba ne fa jagora ne ana gayyatarsa idan yaje yan matan da ake jera musu ana saukan nan ba ana jera musu katin yan mata ba balagaggu a gaban su wai za su yi sauka ba a nan yake kyallarawa ya ga wacce yake so daga nan zai ce a kira masa ubanta sai ya aure ta in ta yi yawa shekara ɗaya sai sallame ta in an daɗa gayyatarsa wata saukar zai daɗa sabota an riga an san shi ɗabi'arsa ne haka yake kuma suna cikin shugabanni a ƙasar nan wallahi mata bila adadin wanda ya aura to duk wanda aka kira ta an ce wani ne ranka daɗe ne yake so bayarwa ne murna ita kuma za ta ita ta yi sauka cikakkiyar sauka malam halin mu bayi da kyau ɗabi'ar mu ba ta da kyau ƙananan ƙananan cikin mu sata barayin waya a masallaci yau yanzu duk imaninmu da takawar mu ga mu kanmu a haɗe muna karatu wuri guda amma ba wanda zai yadda a nan inda yake zaune zai tashi ya alwala ya bar wayarsa anan bari ya je ya dawo ba wanda zai yi ko akwai wanda zai yadda a cikin ku gashi tare muke kabbara kuma amma ba mu yadda da junanmu ba saboda wani ya ɓata wani kuna fahimta na takalmi kun ga wasu takalma a sama duk wanda kun ga ya shigo da takalmin nan baya so a ɗauke masa ne amma asali a ina ake aje takalmi a waje amma dole mun yi katako gashi nan saboda me in ka bar shi a waje ka iya fita baka same shi ba amma ba dan uwanka ne da kuka yi sallah sahu daya zai dauke maka shi yanzu a aljihu ma an kasa waya ka a gefa ka wallahi ana ruku'i wani zai tsame ka kwarai da gaske ba ka da garanti sallah fa aka zo aka yi wani irin jefa wayarsa a gaba dinnan an daina yi wai za ka yi sallah bari ka sa wayarka a gaba wasu za zo su saka kai jam'in dole kana sallah kai daya wani shi daya zai zo ko su biyu za su zo sun hada baki sai su tura ka gaba ka gani ka yi gaba ba kana gadara kai ne liman ba a ruku'i sujada wani zai dauke wayar ya soke ta aljihu nan da nan wani alwalarsa zai karye a cikin su sai ga ɗayan ya dawo kun jona wani haka aka yi masa a masallaci ya ajiye wayarsa wani mutum biyu suka zo suka tura shi gaba shi yana murna sun samu jami'i ana can da aka zo ƙarshe shi Allah ma ya sa ma ba ma dawowa aka yi mutum biyu ba a ƙarshe sai ɗaya ya fita alwalarsa ya warware ɓarawon kuma haɗa baki suka yi yana juyawa assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah sai ya juya haka zai bi ka hannu ya ɗauko wayarsa sai ya gaba komai sai ya tambayi mamunsa ina wayata ya ce wace waya kuma ya ce nan muka zo ina sallah kuka tura nan muku limanci ya ce ni ban ga wayarka ba aka kama rikici ya ce to ka caje ni ni dai yanzu kaga da shigo masallacin nan ban fita ba shi ma wannan ya ce ni ma gaskiya dai ku bi na tare da ku amma dai na ga ɗaya ya fita kamar zai jaddada alwala malam duk al'ummu ne karka dauka wani arni ne zai saka rigar musulmi ya zo ya musulmi ne suke wannan ku sace takalmin mutane ku je ku sayar takalmin dubu biyar ka je ka sayar da shi ɗari uku da sittin me amfanin wannan fasad to fasadi barna saba wa Allah da muke yi abin ya yawa dan ma albarkacin mu al'ummar annan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula Allah yace summa radadna lakumul karrata alaihim fa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aksara nafira Allah yace sannan muka dawo da alkarra in an ce alkarra arraja waɗannan mutanen da suka zo suka yaƙe su ɗin sai Allah ya dawo musu da ƙarfinsu su kuma suka zuwa suka daɗa yaƙarsu suka fi ƙarfinsu wa amdadnakum bi amwalin wa banina muka taimaka muku da dukiya da 'ya'ya wa ja'alnakum aksara nafira muka sanya kuka fi kowa yawa shine aksara nafira amana aksaru adadan kenan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha Allah ya ce muka sake dawo muku da karra alaihim idan ba ku gane ba yanzu da ba mun ba da labari sun yi barna ba Allah ya turo musu wasu suka ta kakkashe su a gidajensu to sai Allah ya jinkirta musu ya kyale su ya farfado da su suka yi karfi aka zo aka sake yaƙi sai su ɗin da aka kakkashe su a farko Allah ya ba su taimakon ‘ya'ya, amdan nakun bi amwalin wa banina dukiya, Allah ya ba su dukiya, ana yaƙi da dukiya malam, da ‘ya'ya, kuma Allah ya sa suka hayyafa da yawa. To wannan yaushe aka yi wannan? Bayan shekara ɗari. a tarihi an fada cewa wannan kabilar an zo an taba yaki an kakkashe ta ko to bayan sun shekara ɗari sai Allah ya dawo musu da ƙarfi da fawa wannan bayan wannan shekaru sun gudana Allah ya dawo musu da ƙarfi da da fawa suka zo aka sake yaƙi aka kashe jaluta a wannan lokacin kuma jalut shine Allah Ubangiji yake ba da labari yake musu kamar shagube me yace akram kallah
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا Allah yake cewa idan kun kyautata to kun kyautata dan kanku ne in asantum asantum li anfusikum dan kawo kan ku kyautata ko za ku samu lada wa in asatum idan kuka munanta kuka aikata munanan ayyuka falaha falaha daidai ke da fa'alaiha an gane ko wa kanku dai kuka yi Allah ya ce to fa'iza ja a wa'adul akhirati idan wa'adi na ƙarshen bayanin barnar da za su yi ba an yi bayanin barnar farko ba to ga barna ta biyu fa'iza ja a wa'adul akhira idan wato wa'adi na ƙarshen ya zo almarratul akhiratu min ibsarikum idan ya zo to wanne barna ne shi kuma shine lokacin da suka shirya za su kashe annabi isa da Allah ya bayani wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum din to wannan shine wa'dul akhirah sun shirya sun kimtsa sai sun kashe annabi Allah annabi isa da kuma kashe annabi Yahaya dan gidan annabi Zakariya barna ta biyu kenan to nan kuma abinda Allah ya maganin su yi sallada musu farisawa da rumawa a kansu farisawa nan da rumawa da sauran ƙabilu suka yi ta kashe su kaga da sun yi barna bayan shekara ɗari Allah ya ba su lafiya da ƙarfi da dukiya mai kun su bi Allah su yi gaskiya wannan lafiya da dukiyar da arzikin da Ubangiji ya ba su sai suka daɗa samun wani ƙarfi suka ce ma bari su kashe annabawan Allah su kashe annabi Isa su kashe annabi Yahya dan gidan annabi Zakariya Allah sai ya dora musu farisawa da rumawa suka yi ta kashe su suka ribace su cikin ribatattun yaƙi suka kore su daga gidajensu shine Allah ce li yasu'u wujuhakum mun yi muku haka ne dan fuskar ku wato ta shiga bakin ciki tahzan wujuhakum su'ul wajhi a larabci shine bi idkhali al-huzn wal gham a shigar musu bakin ciki da bashin rai da damuwa a cikin ainihin wato zukatansu yace wal yadkhulu al-masjid al-harama ko haka ne ko na'am eh daidai ne kenan ko um um ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا waɗannan mutane hatta kai ga abin da za su yi muku za su zo su shiga masallaci almasjid wani masallaci ana nufin baitul maqdisi da kewayensa gaba ɗaya kama da khaluhu awwala marratin kamar yadda suka shige shi tun farko waliyutabbiru ma alau tatbira za su halakar da duk abin da suka yi galaba a kansa kalmar ma alau duk abin da suka yi galaba sai sun kashe shi sai sun halakar da shi su lalata garin tun da kun sake yin barna kenan kaga duk wanda ya taba Allah shi ma sai Allah ya taba shi a rayuwarsa kowa ya shi kuwa duk wanda ya ce zai ci mutuncin addinin Allah tabaraka wa ta'ala to insha Allah tabaraka wa ta'ala shi ma sai Allah ya ci nasa mutuncin kuma sai Allah ya wulakanta shi sai kuma Allah ya tozarta shi ya ga bakin ciki ya ga bacin rai da damuwa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi waɗannan mutane me ya ce a ƙarshen ayar عسى ربكم أن يرحمكم haka dai وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Allah ya ce asa rabbukum yana magana wa da banu Isra'ila da sannu dai ubangijin ku an yarhamakum wato bayan ya dauki fansan fansa akan ku kuma zai muku rahama kai wani abu sai ubangiji ka duba bayan abin da aka yi musu a dadin kuma Allah ya dawo yake cewa da sannu dai ubangiji zai muku rahama in kun tuba fa yarudda dawlata ilaikum zai dawo muku da karfin mulki zuwa gare ku amma wa in uttum udna idan kuka koma kan saban mu ma za mu koma kan yi muku ukuba yanzu mun gaya muku kun yi barna farko an yi muku maganin ku an dawo muku da karfi an ba ku yaya an ba ku dukiya an ba ku taimako kuka yi amfani da wannan karfin da ku samu na faɗa da Allah da annabawan Allah da kashe annabawan Allah kuma Allah ya daɗa turo muku farisawa da rumawa da sauran ƙabilu suka yi muku kaca-kaca har suka shiga cikin masallaci duk wanda suka kama shi sai ta kashewa kuma yanzu ba ana shiga cikin masallatan naku ba a rushe masallatan a yanzu ma ko ba yi a shiga masallacin a kori masu sallan a kakkashe su a kasan nan arnan kasan nan ba abin da ba su yi ba an shiga masallaci a garin a plato aka yanka alade a gaban inda liman yake sujada wallahi tallahi aka gasa shi a tsakiyar masallaci aka kashe musulmi aka gasa naman musulmi aka daga aka ci aka ɗauka a hoto kwanan nan ma a abba ba an yi ba ibo inyamurai suka yi ta kashe musulmi kawai akan rikicinsu na biyafra kuna rikici da gwamnati mai hada ku da kashe hausawa da yarbawa da wayewaye da sauransu suka kashe musulmi suka je masallatai suka kokona suka yi ta yanka mutane da wanda suka rufe su a gida aka yi ta dukansu da katako sai da aka babbala musu ƙugu aka kakkarya musu jiki aka kikkece alkur'anai gashi nan har yanzu ana nuna wali yadkhulu almasjida kama dakhaluhu awwala marra wali yutabbiru ma alau tasbira amma duk da haka asa rabbukum an yarhamukum sannan ubangijinku zai muku rahama da jin kai in kun tuba kuka daina fasadi kuka bi Allah gatan musulmi ya bi Allah idan ka bi Allah sai Allah ya sa kana da karfi a idan abokanan gaba idan ka bi Allah sai Allah ya sanya tsoronka a cikin zukatan abokanan gaba idan kuka ketare dokar Allah ka yi ka bi Allah sai Allah ya dora maka kaskanci ya cire kwarjininka a idan abokin gabanka Allah ya ce wa in uttum uduna idan kun dawo kan barnar to mu ma za mu dawo zuwa kuba suka sake dawowar kuma Allah ya turo musu annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma ya zo ya yaƙe su ya ce ku ba da jizya duk jikokinsu ne duka haka abin yake tafiya hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun haka qur'ani ya faɗa وجعلنا جهنم للكافرين hasira Allah ya ce muka sanya jahannama ta zamanto wato kurkuku ne shine hasiran ga ainihin wato kafirai ko kuma wurin tsarewa ne ga ainihin kafirai ko kuma waje alna jahannama lil kafiri na hasira daga hasir na tabarma na shimfiɗa kenan mun sanya jahannama ta zamanto shimfiɗa ne ga kafirai a kanta za a rinka ɗora su tana ƙone su Allahu akbar ba haka Allah Ubangiji ya musu saboda sun saba wa dokarsa an fahimci wannan kisa ta banu Isra'ila to kenan wannan yana nuna mana jama'a su banu Isra'ila wato halitta ce wacce take muguwar halitta da ta yi wa Allah tabaraka wa ta'ala ta'addanci kuma waɗannan ayoyin waɗannan guda biyu ko ukun ƙarshe da muka karanta suna mana bayani ne akan tarihin su banu isra'ila dangane da irin abubuwan da suka aikata a bayan ƙasa na barna da fasadi mai girma Allah ya ba su labari ya musu adalci kafin abin ya faru ya gaya musu cewa abu kaza zai faru ba sai ku kiyaye ba mai hankali a cikin ku sai ya kiyaye kuma a cikin attaura Allah ya sanar da su sayubsiduna fil ardi a ƙasar sham haka abin ya faru a baitul maqdisi haka abin ya faru ko kuma a masar duk waɗannan wuraren banu isra'ila sun rayu kuma sun yi wannan fasadi ko duk inda suka zauna gaba ke daya za su yi fasadi kuma za su saba wa Allah su saba wa dokar Allah tabaraka wa ta'ala na farko mukhalafatu taura wa taghyiriha an saba wa taura ta annabi Musa din an caccanja ta an kashe wasu annabawa irin sha'aya alaihi salam wasu annabawan daddaure su aka yi irin su annabi irmiya shi laifin wannan irmiya kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa cewa ya yi musu wa'azi ya ce wallahi idan ba ku daina saba wa Allah ba Allah zai fushi da ku suka ce to kafin ya fushi da mu mu bari mu daure ka suka tafka shi a kurkuku nan suka daure shi annabin Allah aka hana shi wa'azi aka daure shi a kurkuku abu na biyu sun kashe annabi zakariya sun kashe annabi yahaya kuma sun yi kokarin kashe annabi isa duka wannan fasadi ne ga jabberanci ga ɗagawanci ga girman kai yasta'aluna ala nasi uluwan aziman ga zaluntar mutane zulman shadidan shine Allah ubangiji ya dora musu suma waɗanda za su yi maganin su su kashe su fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar Allah ya ce radadna lakumul karrata alaihim ya musu ni'ima ya da musu da karfi kamar yadda ya ce tilkal wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi suka yi amfani da wannan dama kuma suka dada yin ta'addanci karo na biyu fa idza jaa wa'dul akhirati suka yi barnar da suka yi na kashe annabawan Allah kuma nan ma Allah ya maganin su da ƙarshe kuma Allah da haƙuri yace asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum uduna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira kai gaskiya banu isra'ila sun saba wa Allah gaskiya banu isra'ila sun yi ta'addanci meye hikimar da ta sa aka kawo mana wannan kisa a cikin alkur'ani dan kada mu yi hali irin nasu don Allah yana son tambaye ku me waɗannan abubuwan da ba suka yi da ba mai mu yanzu babu annabawa ai akwai malamai malamai nawa aka shi shi malami idan za a kashe shi malam ba wai wasu ne za su fito a fili su ce mu wane wane muna faɗa da malam wane bari mu je mu kashe shi ba cikin ribibi ake sa abin cikin rikici sai a tada wani rudu da wani rikici sai kawai aje a kashe shi sai a kasa gane waye kashe shi ku duba a tarihi yawanci duk malaman da aka kashe su a kasar nan zancen yana mutuwa ne ba a san suwa suka kashe su ba amma su wanda suka kashe su su sun san su suka sa a kashe su to yanzu babu annabawa amma akwai malamai masu aikin annabawa yanda annabawa suke a lokacinsu a zamaninsu shine suna zama suna yin wa'azi suna karatu suna karantarwa dare da rana suna cewa mutane ku daina kaza ba kyau ku yi kaza abu mai kyau ne to sai Allah ya ɗauke zamani ko lokacin da annabawa za su yi wa'azin sai ya turo wakilansa su ne malamai to sai malaman sai suke yin aiki irin na annabawa sai kuma suka ce bari su zo su faɗa da malaman dan da waɗanda suke kashe malamai yanzu wallahi da annabawan suna nan su ne za su kashe annabawan annabi ya ce alaihi salatu wasalam al'ulama wa rasatul anbiya fa innal anbiya alam yuwarisu dinaran wala dirhama wa innama warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bi hazzin wafir malamai su ne magada annabawa amma annabawa ba su bar dinari gadon dinari ko azurfa ba ba su bar kuɗi ba ba su bar kaza ba ba su bar kaza ba ba su bar kadara ba ilimi suka bari sai malamai sai suka ɗauki ilimi suna yada wa mutane laifin malami ya faɗi gaskiya ana kinsa ana gaba da shi ana kulla sharri ana masa makirci saboda yana faɗar gaskiya shi ba ruwansa kawai yakan ja aya ya ja hadisi yayi bayanin gaskiya malamin Allah mai faɗar zancen Allah to mabarnata kuma ba sa so a faɗi gaskiya dan in an faɗi gaskiya an tona asirin su ne an tozartar da su so bari su kashe su dan me dan su hana faɗar gaskiya yau din nan wani yaro yake gaya mun yace malam wato yaro ne matashi aka ramakalla na farko dai dan gata ne na biyu kuma dan boko ne na uku kuma dan sarauta ne na uku kuma Allah ya taimake shi ya zamanto mahaddacin alkur'ani kuma ya tashi a layin ustazai ya gane sunna sosai yaron yana ja yana karatu ya haddace qur'ani in ka gan shi za ka yi sha'awarsa ya ce ina karatu a dubai ya ce da naje ina karatu a can ba bokon na mai da hankali a kansa kaɗai ba ya ce ba da matsala da boko ina ganewa duk wani conference na islamic da ake ina zuwa international conference da wasu tarurruka ya ce aka yi ta bani certificate ina ta presentations na tara takardu certificate da yawa ga kuma takardata ta boko da nake yi ya ce na zo airport abuja zan tafi ya ce ina zuwa aka zo ana caji da kata kawai sai aka gani da littafan addini kuma na riko fatul bari wani mujalladi babba a hannuna zan wuce sai aka gani aka duba passport dina aka visa ta aka makaranta ta aka ce me a cikin jakan na aka bude kawai sai aka ba komai a cikin sai tarin littafan addini da certificate certificate na kungiyoyi na musulunci da abin nan sai ma'aikacin sai ya ce da shi kai ashe ma malami ne kai ko to wallahi baka je Dubai din nan ba wallahi nake ga maka ga mu ashe ma malami ne kai to wallahi baka je Dubai din nan ba kuma wallahi bai je ba ya karɓe fasfot ɗinsa ya ɗauka ya naɗe shi da robalin ya jefar da fasfot ɗin ya ce tafi ka je ka same mu a ofis yana kallon jirgin ya tashi aka ce an kwace fasfot ɗinsa ba a yadda da shi ba ana tuhumansa kaza ka san ƙasan nan ana so a maka sharri laifinsa kawai an gan shi da takaddu na musulunci da tattafan addini kawai shine laifinsa dan me zai tafi ƙasa kaza za a gan shi da littattafan addini ya ce yana ji sun ɗauka bai iya turanci ba wasu a gefe wasu arna ku duba yadda arna suke mana wulakanci a ƙasar nan suna cewa kawai mu kwace fasfaɗinsa banza ne ma bai da ilimi bai san komai ba ma makarantar ma da yake ba abin da ya iya ya ce sai na juya musu turanci ya ce na dukkan su gaba ɗaya sai da na buɗe musu wuta ne ta musu turancin da ma ba za su iya yi ba ya wasu sun fa daga cikin masu ɗamarar ma wala ba su jarraba ba kawai alfarma ce aka aka ba su su kawo ko ba haka bane ba ya ce malam yau wannan abun ya fi shekara ina nan ina ta zurfito ina zirga-zirga ana ta mun wulakanci an kya bani fasfot ɗina na faɗi wannan ne don Allah isar da zancen kunnen wani a zo a yi min magana zan nuna yaran in faɗa in faɗi zalincin da aka yi masa saboda cutar da ake mana a ƙasar nan nuna mana bambanci saboda addininmu saboda addininmu kowa ya ce dan kana dan kana dan kana karatun boko ba za ka yi addini ba ya faɗa idan ba karanta addini ba ina za ku samu limaman da za su muku salar juma'a idan ba karanta addini ba ina za ku samu limaman da za su rinka yanka muku ragunan ku na layya da na suna su wa za su ba ku fatawa akan addinin ku me yasa ake dakile addini me yasa ake takura wa masu addini me yasa ake sa ido akan masu addini me yasa matasa in suna son addini ake matsanta musu ana sa ido akan su saboda me ko akwai wani dalili da ya hana mutum ya addinin sa me yasa ake barin yan iska suna iskancin su shi da zai bi Allah bara a shi ba Allah ba a matsanta masa yanzu ko a ofishin gwamnati ne wanda yake da addini wallahi sa mai ido ake a ofisoshi na gwamnati idan kana yawan fita sallah akan kari ko a kamfani idan kana kaza kana kaza haka ake yara nawa aka kora a garin nan a kamfanoni arna su zo yahudawa su zo su bude kamfanoni a garin nan namu na kano garin musulmi akan dalilin fita sallar juma'a wallahi da yawa a kamfanoni a garin nan suna koran yaran su in sun fita juma'a a garin nan a ce wai akwai kamfanin da zai hana aje sallar juma'a kuma ana kallon sa wannan ya zo masallaci ya ce a masa addu'a saboda ya fita sallar juma'a an kore shi da yawa akwai masu aiki a wasu kamfanonin da ba a bari a fita juma'a kuma kamfanonin nan ko na 'yan china ko na wasu kwarori arna ne masu kamfanonin ba sa sallah su zo garinmu su zo jihanmu suna cin albarkacinmu su hana mu addininmu kawai don ka fita sallah a kore ka yana dawowa da shi da duk wanda suka je aka ce su je ofishin sakatare suna zuwa aka ba su takarda an yi sakin ɗinsu ya ce wallahi ina da iyali ina da matata da ɗana da tsohon ciki ya ce na rasa inda zan sa kaina yanda aiki yake da wahala ana kenan in zaka musu aiki bauta zaka musu cikakkiyar bauta sallah ma ba za ka je kai ba ina shi wa gabaninmu ina masu yawan surutu surutu surutu magana kamar tsuntsu kace kace kace duk abin da ake sai kai magana to me yasa ba kai magana akan wannan ba gaskiya ne ai abun yana da shi wallahi yara ne musulmi 'yan kano ne halattattu kuma waɗanda suke da kamfanin nan a ƙasar kano suke a jihar kano suke da shi su hana 'ya'yanmu zuwa sallah in ba a yadda da abin da na faɗa ba a bi kamfanonin a bincike su ko a je rediyo a yi ciki a ce duk yaron da yake aiki matasan da suke aiki a kamfanonin da an san ba sa bari a je sallar sallar juma'a a kawo rahotonsu ku sha mamaki gwamnati ta ba da sanarwa in ta isa ta faɗa cewa a faɗi kamfanonin da ba sa bari a yi sallar juma'a a kano kai tsaye mutum ya buga a rediyo ya faɗi sunan kamfanin za a je a bincike ku sha mamaki ba za su yi hakan ba saboda sun san akwai kuma ana koran 'ya'yan ko ba za su iya yi ba sai dai wani abu daban da za su yi na rashin kirki kurin nan ne za su zo su yi magana amma ba inda ake cutan talaka ba in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bawan Allah yake cewa da Allah malam idan mutum ya mutu yana mai sabo mai zanubi idan an zo yi masa azaba a kiyama a gangan jikinsa za a yi azaba ko a ruhinsa kawai duka za a yi azaba da ruhin da gangan jikin baki daya wannan ya ce me matsayin wanda ya yi makilin da azumi ya dauki azumi kuma ya goge bakinsa da makilin ba laifi inda ba sha yi ba don ya ji ɗanɗano ya tofar ya kuskure bakinsa babu laifi insha Allah zikirin nan na sujjada tsakanin subhana rabbiyal a'ala ko subhana rabbiyal to duk dai a alan kasa gaba ke da wa bihamdi okay da wanda ake kara subhana rabbiyal ala wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subhana rabbiyal ala kawai ko subhana rabbiyal azim kawai karin wa bihamdihi din hadisin bai inganta ba hadisi ne wanda yake da'ifi mai rauni so subhana rabbiyal azim kawai za a ce ko subhana rabbiyal a'la kawai za a ci Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana amin matata tana haihuwa duk maza na sa musu suna abubakar da umar amma mutane sun ce mana ta haifi yara maza guda biyu sai na sa musu suna abubakar da umar tagwaye kenan wai sai mutane suke cewa wai ba a canja wa 'yan biyu suna sai dai dole a ce hassan da husaini kuma in jiwa su ma hassan da husaini ai ba 'yan biyu ba ne hassan da husaini yan gidan alibi na bai ɗaliba 'yan biyu ba ne da shekaru a tsakaninsu hassan ne babba husaini karami so ba wani wanda ya taba faɗa a shari'a wai a ce wai hassan da husaini wai wai tagwaye to waɗanda ake musu takwaran ma su ma ba tagwayen ba ne so abinda kai daidai kai ka samu abubakar da umar ya yi daidai musamman a irin wannan lokaci ka rike sunan ka ci gaba da kiransu da shi karka yadda mutanen gari su canja ma kai da aure kai da wahala kai da suna kai da yanka ragon suna wani da canja maka wannan ce malam muna maka fata alkhairi Allah ya saka maka da gidan aljanna malam dangane da matsalar ganin wata wannan sabon wata na almuharram an ce juma'a ɗaya ga wata amma idan ka gan shi ranar ka san tabbas ya yi kwana biyu da kamawa to na iya yin azumin tasowa da ashura a bisa lissafin da nake gani shine daidai ba da lissafin gwamnati ba a ƙarshe ina neman addu'ar malam da 'yan uwa allah ya biya mini bukatuna na alkhairi ba ba da dama wani mutum ya yi lissafin kansa da kansa shi kaɗai ba inda haka ne kowa masu yi nasa kuma shi kamawar wata kowane wata da ka sani ilimi ne fa ilimi ne mai zaman kansa girman wata ko rashin girmansa ba shi ke nuna kaza ba duk da akwai lokacin da ake la'akari da girmansa amma masana ilimin kamawar wata da faduwar wata da fitowar wata su ya kamata su yi wannan bayani ba wai kai haka kawai mutum da kake daga idanka watakila idanka ma ya kara maka girmansa baka sani ba so abin da kai na wannan lissafi kuskure ne ba daidai ba ne ka haƙura da lissafin da sarkin musulmi ya bayar don ka haɗa kai da 'yan uwanka musulmi a zauna lafiya ba ka da dalili ba ka da hujja da za ka zo ka ƙetare tun da kai ma ba ganinsa kai ba kafin kwana biyun da kake faɗa ɗin ai ba gan shi ba da Allah malam idan zan yi tafiya mai nisa tsawon kilomita nawa ne zan yi kasar 48 kilomita 48 amma dai abin da ya zo a nasi duk tafiyar da ake iya ce da ita tafiya ce kawai ya halatta ka yi mata kasar inda al'ada za a ce tafiya ne ka yi mata kasar kawai idan aka gina makabarta aka yi asibiti a gurin ko makamancin haka me hukuncin yin sallah da sauran mu'amaloli a wajen ana yin gini akan makabarta ne in bayan ta shekara arba'in da daina binne mutane sai an shekara arba'in ba a binne mutane to nan ya halatta a zo a tone wannan makabarta a tone ta a tone ta a kwashe dan abin da ya saura a je a binne shi a wani wuri kasar gurin a iya amfani da shi ko masallaci ko asibiti ko makaranta idan bata kai wannan shekarun ba to bai halatta ba amma yau a garin nan akwai mutum da in ya zama hamshakin mai kudi sai je yanki filin makabarta ya gina gida na san makabartun da da yawa aka samu wasu masu hali masu san filaye suka je suka yanka filaye a makabarta wani ma ya zo ya tona foundation ana tonan foundation ana cire kasusuwan mutane wallahi a haka ya gina gidan kuma yana zaune a cikin gidan saboda ya iya bawa 'yan sanda kuɗi haka aka kashe maganar mutanen unguwa talakawa suka yi ihun suka gama haka ya gina gidansa in za a yi ginin da jami'an tsaro aka gina aka gama ya shiga kayansa kuma makabarta ce wani abu sai kasan nan allah ya sawaye wata mata ta aiko cewa mai gidanta ya kaurace mata mai hukuncinsa haramun ne abin da ya aikata ba daidai ba ne mace tana da haƙƙi a wajen mijinta kamar yadda miji ma yana da haƙƙi a wajen matarsa so ya kamata a bincike shi ko ba shi da lafiya ne ko yana da larura malam allah ya kara maka lafiya da tsawon kwana da ilimi mai amfani ya ce mala a karatuttukanka na baya da suka gabata na ji kace karanta suratul baqara a cikin gida yana maganin shedanu da aljanu to ya halatta a kunna karatun bakara a kaset ko dole sai da baki za a karanta ko da kaset ko da baki aka karanta inda sautin suratul bakara din yayi yayi ba ni ne na faɗa ba annabi ne ya faɗa inna shaytana yanfiru min albayti alladhi yuqra fi suratul baqara shaydan baya zama a gidan da duk ake karanta suratul baqara duk wanda ya ji ana yawan masa daka da lugude a bayan gidansa da daddare bayan ya yi bacci to akwai shaidanu duk wanda ya ji ana masa gada da shewa a gidansa bayan ya kwanta bacci to akwai shaidanu duk wanda ya rinka jin ana kiransa bayan ya kwanta bacci ya ji ana kiransa to kar ya amsa dan ko su baki ne suke kiransa akwai shaidanu aljanu wani ya ce wallahi haka yake ji ai ta mai gada wani ya ji sakuwar doki yake ji kamar doki furtuk furtuk furtuk wani kuma motsi za ka rinka ji ba kowa a gidan amma wallahi ka rinka jin motsi an ture kwano kara kawo ya fadi an jima sai ka ji kwakwas kwakwas kwakwas shedanu ne aljanu ne ka rinka karanta qur'ani a gidanka kallace kallace da kuke na fima-fimai ka daina ka daina kunna arewa to ba su suke kunna kunna fina-finai ba shaidanci ne ai to Allah ya mana afuwa Allah ya bamu nasara Allah ya bamu dacewa waɗannan takardun suna da ɗan tsawo insha Allah sati mai zuwa ina duba su sai in ba da amsa abinda muka faɗa ne dai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh والله والله